من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب القرآن جي يا كوانا بام لاباري هل mutumin da Allah ya bashi yayi rabo ko ya ciyar da zai hana shi Allah ya bi ka yana maka magani ya ce na san abin da ya sa ba za ka yi sadaka ba ko ka ciyar in na ce ka ciyar shi ne a shaitanu ya iji kumul fakara wa ya amurkun bil fahsha wallahu ya iji kun mafiratan min huwa fadla wallahu wasi'un alim shaitan yana tsoratar da ku ko yana muku alkawarin cewa idan fa Allah ya ce ku ba da saƙo ku ba da abinci sai shaidan ya ce to kai yanzu zaka bada wannan abincin ai talaucewa zaka yi ya gaya maka ba zaka talauce ba ai talaucewa zaka yi ya gaya ma ma in ka bada kudin ka je lahira za a baka ba wani wannan wani dabara ne na mutane suke samun son kudi kar ka fitar da kudin ka shaidan zai ta gaya maka in fa ka cire fa saura kaza kenan kuma ga 'ya'yanka ga kaza ga kaza to wannan abubuwan shi yake hana mutum sadaka yake hana mutum ciyarwa sai Allah yana gaya maka cewa ina so in gyara maka zuciyankan hatta abin da zai hana ka sadakan gashi na gaya maka shi menene amma wallahu ya dukun maghfiratan minhu wa fasla ubangiji shi kuma me ya muku alkawari maghfiratan da gafara wa fadlan da kuma falala mai yawa in ka bayar wallahu wasiun alim jiya nan muka tsaya da karatunmu ba mu gama magananta ba to sai Allah ya ci gaba da bamu labari yau a Qur'ani yace yu'til hikmata man yasha yana bada hikima ne ga wanda ya ga dama wa man yu'til hikmata duk wanda aka ba wa hikima faqad utiya khairan kathira hakika an bashi alheri mai yawan gaske wa ma yadhakkaru illa ulil albab ba masu tunanin haka ko masu kawo haka sai wanda aka ba wa kwayar hankali me Allah yake nufi da ya ba wa mutum hikima anan ashe ma'ana kenan duk ayoyin da Allah ya karanta su ya fassara a baya yana gaya maka cewa na baka wani abu na hikima da zaka gyara kanka me ma'anar hikima ne a yaren larabci alhikmatu huwa wad'u shay'i fi mawdi'in nafi' suka ce wato ka ajiye wani abu a wani wajen da zai maka amfani shine ma'anar hikima ma'ana Allah duka wannan ayoyin da ya ba ku ya sa muku a cikin kwakwalwa ne don ya yi amfani a wajen da ya ajiye a cikin kwakwalwanku ma'ana Allah yana son mu ne ya ba mu wannan ayoyin sai sa malamai da yawa sun fassara hikima a nan alƙur'ani da aiki da shi ma ma'anar hikima hikima shine samun wani ilimi ka samu wannan ilimin kuma ya maka amfani ka yi aiki da shi shi ake nufi hikima malamai da yawa sun fassara ma'anan hikima wasu suka ce annabta ne annabi in aka bashi hikima in aka bashi annabta shi ake nufi da hikima ya uslubin magananka ya yanda yake jan mutane zuwa ga ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana ka kira mutane zuwa ga ubangijinka da hikima hikiman nan shine ya ka gane wanda zai karbi saƙon ya ƙwaƙwalwansa yake ya tunaninsa yake kai kuma ya ka tausaya magananka yanda zai amfane shi kamar yadda malamai suke fassara shi cewa annabi musa ƙur'ani yana gaya musu cewa shi da ɗan uwansa su tafi iza ba ila fir'auna innahu daga iza ba ila fir'auna da suka gaya masa kala rabbana inna nakafu an yafurta alaina aw an yatgha qala la takafa innani ma'akum asma wara fatiha fa qula inna rasul rabbi a wani waje qur'ani yana gaya musu cewa fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha idan kuka je kiran fir'auna ku masa magana mai taushi halawan nan maganan da za ku masa mai taushi ya ji tsoron Allah ya dawo kan kwakwalwansa ya bi abin da Allah ya dace to wannan shine hikiman wanda su wanda suka ce annabta kenan wasu kuma suka ce a'a abin da dai yafi rinjaye yafi karfi shine alhikmatu anan ana nufin alqur'ani ne da ayoyin da yake cikin ta da kuma samun dama kai amfani da ayoyin da suke cikin alqur'anin kaman Allah ya kawo mana ne yana gaya muku to ga ayoyi nan na zuba muku duk wanda ya ɗauka za ta masa amfani kaman yanda a can ana maganan saki sai aka shiga maganan sallah to shi ma nan ana cikin maganan bayarwa ne sai Allah ya tsaya yana ƙara maka tallan bayarwan hikima ne fa nake ɓoyewa ku na ɗauka na baku abinda na bakun nan fa ba wanda in na bashi ya samu kaman abinda kuka samu ayoyin alkur'anin nan faman yutil hikmata faman yutil hikmata faqad utiya khairan kathira duk wanda ko na ba wa wannan hikima ma'ana ayoyin alqur'ani da aiki da shi na bashi abu mai yawa a wajen Allah in ka ji Allah ya ce abu mai yawa to ba fa karamin abu mai yawa bane tunda duk girman duniyar nan Allah yana ce mata mata'un qalil duka abin da yake cikin ta Allah yana ce mata abu ne na jin daɗi ɗan kaɗan duk duniya fa abin da yake cikinta amma ka ji Allah a nan ya ce wa wani abu kafiran to mai yawa ne don haka ma'ana kenan wannan aya tana jan mu cewa duk abin da muka ji daga wajen Allah mu yi amfani da shi to shine hikima Allah ya baka hikima da yawa za ka ga mutum yana takaman cewa yana da kwakwalwa yana da zaka amma za ka ga wajen hikima baya da ita to demo kana karatun ƙur'ani kana amfani da wannan ayoyin demo Allah yana ƙara maka ƙarfin hikima karatun ƙur'ani da aiki da shi shi yake ƙara wa mutum hikima duk wanda Allah ya ce duk wanda muka bashi hikima to faqad utiya khairan kafira ba wanda ko zai gane haka wa ma yadhakkaru illa ulil albab ba masu tuna haka ko ganin haka sai wanda muka ba kwayan hankali su suke gane hikiman da Allah ya bayar abun abita ne ayi aiki da ita وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم wa malil zalimina min ansar kaga an ci gaba kuma da maganan bayarwa ana kaman yanda muka faɗa yutil hikmata Allah ya maka tallan ayoyin ne karka ga ina ta ce maka ka bayar ka bayar ka bayar da kaga ina ce maka ka bayar din nan hikima nake so na gadar maka sai Allah ya fita daga maganan kuma ya ci gaba da maganan bayarwa ku duba tun ayoyin farko tun jiya muna ta maganan Allah yana masalul ladina yunfiquna in ka bayar ka bayar gashi har yanzu ba a gama maganan wanda ya bayar ba wa ma anfaqtum min nafaqatin duk abinda kuka ciyar ko kuka bayar daga abinda kuke bayarwa aw nazartum min nazarin ko kuma wani bakace da kuka dauka abinda kuka lizimta wa kanku daga cikin abubuwan da kuka lizimta wa kanku wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazarin fa inna allaha ya'lamu sani shi Allah lallai yana sane da duk abin da kuke yi wa maliz zalimin min ansar hakika azzalimi ba zai samu abin taimako ba ba wanda zai taimake shi ba abin taimako sai Allah ne zai taimake shi shi kuma azzalimi ba zai samu taimakon Allah ba wa ma anfaqtum min nafaqatin duk abin da kuka fitar fa sawa'an kadan ne sawa'an mai yawa ne sawa'an dan riya ka fitar sawa'an dan ka dan ka yi gori ka fitar sawa'an dan ka cutar ka fitar duk kankancansa duk yawansa fa inna Allah ya alamu ubangiji ya sani wancan yaran ba ba ana ana su ba fa inna Allah ya alamu sani shi Allah yana sani da abinda ya kake fitarwa duk abinda ka fitar to hikima shi zai baka dama ka yi amfani da abin da aka baka hassanul basri wata rana wani ya zo wajen shi ya- yana neman sadaka yana ka bani don Allah sai ya ce masha Allah marhaban shigo shigo zauna sai ya ɗauki abu sai ya bashi sai aka ga yana ta girmama shi ba na gode na gode na gode har ya fita sai ana a'a ala gafarta malam wannan kyauta da ka bashi shine fa ya kamata ya gode maka ya ce ina aini ne da godiya mutumin da ya zo har gida zai ɗauki kayan kai kai maka lahira aini ne da godiya ban biya shi kuɗin haya ba ban biya shi kuɗin ɗauka ba haka har gida ba ni na neme shi ba ya zo gida ya karɓi kayana a ina za mu haɗu da wannan kayan sai gaban Allah fa a lahira kun san nisan duniya da lahira kuwa aiko ni ne da godiya to kaga wannan wanda Allah ya bashi hikiman sanin menene ayoyin abin da Allah suke nufi kenan kamar na sai da Aisha da muka ce ta shafa turare a abinci sanin hikiman menene Allah ya sa ya baka sadaka kenan to ah, ciyarwa kenan wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadarin ko wani baka ce ah, nan in ka ji an ce baka ce da Hausa shine mutum ya lizimta wa kansa wani aiki wanda bayan shari'a ta sa shi ya yi sai ya ɗauki wani abu kuma ya ƙara tilasta wa kansa zai yi amma ba dole ba ne shi ne ba ce kamar yadda inni nazartu lirrahmani kamar yadda inni nazartu inda maman maman maman kakar annabi isa take gaya wa allah na yi bakace a wajenka in dai ma fi batni muharrara fa taqabbal minni innaka antas samiul alim in dai ka bani abinda yake cikin nan ya zama na na na ya zama namiji ne to na baka shi Allah zai zauna a cikin masallaci ya dinga bauta da dan ya fito ma fi batni muharrara fa taqabbal minni innaka anta falamma wada'atuha qalat qalat rabbi inni wada'atuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryama Allah nace ka bani namiji ne in ka bani namiji zai zauna a masallaci to anan baka bani namiji ba sai ka bani mace to duk da haka ma dai ni ina so macen ta zauna a masallacin dalilin da yasa sai da maryamu mamanta ne tace Allah in ka bani kaza zan maka kaza shi ake kira bakace Allah idan ka warkar da ni ciwon da nake yi in na tashi zan maka azumi guda goma Allah na yi maka alkawari kullum zan maka azumi alamis da litinin shi ake cewa bakace kaga ita ma maman annabi isa din ta gaya wa mutanenta inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima alyawma insiya fatat bihi qauma tahmilu ta zo wajen mutanenta ta gaya musu cewa ita ta yi magana ta yi wa Allah bakatan cewa ba za ta yi magana ba kaga kenan ana yin shi amma malamai sun yi magana suka ce shi bakace abu ne mai kyau tun kafin annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutanen dama suna yi matan da ta fara matan da ta fara yi wa ka'aba riga wata mata ce ɗanta ya ɓata a zamanin jahiliya ko mama abbasu ne wasu suna faɗa cewa ta ce idan ɗana ya bayyana allah na maka bakace in dai ɗana ya bayyana zan yi wa ɗakin ka'aba riga da harir sai kuma aka samu ɗancan sai ta mishi haka to nan malamai suna magana akwai ba ka ce na haka kawai ka ce wa Allah in ka mun zan ma kaga wannan wasu malamai suka ce su a wajen su bai yi ba kaman Allah sai ya ma tukunna zaka mishi kenan kaman yanda ake kawowa kisoshi da dama wasu suka ce a'a shi ba ka ce wato ya zamonto cewa ka yi wa Allah alkawari Allah ya ce ka yi sallah ka yi azumi bayan ka yi sallah sai ka yi wa kanka ba ka can cewa Allah na maka alkawari kafin in kwanta sai na yi nafila raka a goma sha biyu kullum to in ka fi to dole fa ka cika kafin ka faɗa ne kake da sai ɗara a kanta amma in ka ce wa Allah na yi alkawari zan dinga yin kaza to dole fa ka yi wal yufu nuzurahum duk abin da suka yi alkawari za su yi wa Allah to su cika shi ba dole ba ne amma in ka ce za ka yi ya zama dole Allah bayan watan Ramadana na yi alkawari duk alamis da, da litinin zan maka azumi ka ɗauki bakace to dole ka cika a wajen ah, dole ne shi ake kira to wannan shine a nan kamar yadda maulan mushak ɗayar usman bauchi yake cewa mu masu ɗarikan shehu ahmadu tijjani ɗarikan shehu tijjani ba dole ba ne amma idan ka yi alkawari ma Allah kullum za ka yi istighfari ɗari salatin annabi ɗari la ilaha illallahu ɗari to fa sai ka cika gashi nan alkur'ani ne Allah ya faɗa wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazarin fa inna Allah ya'lamuhu da, al- da, da sadaka da za ku bayar da ciyarwa da za ku yi da duk wani bakace da kuka yi wa Allah akan za ku yi to Allah ya sani to kai ma mai ɗan masu ma'ana kenan mu ma masu ɗariƙan shewa mara tijjani kamar yadda malamai suke gaya mana ɗariƙa ba dole ba ne amma in ka ce za ka shiga kai alkawari na shiga to fa ka cika shi wa aufu bi adillahi idza ahadtum idan kun yi alkawari ma Allah za ku yi abu to ku cika wannan alkawarin wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ku cika mun alkawari na ni ma in cika muku naku to shine mu ma tsarikan shawa mutujani muka ce mun yi wa Allah ba kace cewa kullun na sanya wa kaina ba kuma wai ina yi dan Allah ya bani lada ko aljanna ko kiyayewa ba ba wanda ya taba daukan cazbinsa da niyan zai yi lazumi yana ganin cewa kai bari in yi saurin yi lazumi na saboda aljanna na katta kubuce akwai wanda ya wannan yake wannan tunanin a'a ya gane cewa shi bawa ne duk bawa kuma yana bukata bayan istighfari yayi- ya nemi tuba a wajen ubangijinsa bawa ne ya gano cewa lallai Allah ne ya ce a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati malamai suka tafi akan ko sau ɗaya kai salatin nan a rayuwa ya ishe ka amma ka ce ni na yi ba ka ce ma Allah kullum sai na yi salatin annabi ɗari la ilaha illallahu ɗari to ya ishe ni ni a wajena to kaga kenan anan mu masu ɗarikan shawa mar tijjani muna da hujja a gaban Allah cewa ba komai ne wayin aka ce a masu ɗariƙa a ina annabi yayi ɗariƙa a ina annabi yayi ɗariƙa ba maganan a ina annabi yayi ɗariƙa ake magana ba abubuwan cikin ɗariƙan annabi yayi annabi yayi istighfari yayi yana cewa ba ni ba qur'ani ya gaya masa cewa yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara an yafe masa zunubansa amma yana cewa rana ba ta fitowa kullun sai nayi istighfari 70 marra a wani ruwayan sau 100 anan kuma alqur'ani ne ta inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kaga annabi yayi umarni ayi la ilaha illa afdalu ma qultu wan nabiyuna min ba'di huwa la ilaha illa allah ashe duka annabi yayi inda aka samu bambanci shine ni